الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاءف الحسنات وبعفوه تمحى السيئات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده yan masu daraja muna nan dai cikin bayani bisa kan usulul iman shine shika-shikan iman cikin bayanin mu hudubobin mu bisa kan abin da ake ce ma amalul qulub ayyukan ko in ce ibadodin zuciya wanda su ne mafi muhimmanci da wata ibada da bawa za shi don ya sama cin nasara duniya da lahira ba satin da ya wuce da taimakon Allah mun yi bayani bisa kan imani da manzanni ma'anar imani da manzanni da kuma fa'idodi da alkhairan da suke tun kuɗo ma bawa a duniyar shi da lahirar shi kan nan sai na ga yana da kyau mu ɗan yi bayani ko yaya ko da yake min babu tazkira don tunatarwa bisa kan haƙoƙin annabin mu sallallahu alaihi wasallam kanmu don mun san dama dukkan ijimalin annabawan Allah da manzanni suna da haƙoƙi kanmu daga cikin haƙoƙinsu kanmu shine imani da su da gasganta risalolin da suka zo da shi haka zalika daga cikin haƙoƙinsu kanmu shine mu san da cewa wajibinmu ne mu so su mu so su he da komi kan nan baicin shi haka zalika yana cikin haƙoƙinsu shine yarda da cewa su ne suka yi dukkan wani mutum daraja da falala da girma a wajen Allah subhanahu wataala da an ce daraja da girma cikin bani adam to annabawan Allah da manzannin Allah su ne farko haka kuma mai yarda da cewa annabawa da manzanni tsakaninsu akwai uwan da Allah fifita ga wasu wanda Allah ce tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd haka zalika daga cikinsu akwai ulul azam minar rusul guda biyar jigajigan wanda Allah fifita kan nan wajibinmu ne daga cikin haƙoƙinsu mu zankin sallama da salati gare su to da haka sai naga yana da kyau gabanin mu ci gaba mu dan yi bayani biskan haƙoƙin annabin mu sallallahu alaihi wa sallam ta babin tunatarwa annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam yana da haƙoƙi da dama kan al'ummar shi sallallahu alaihi wa sallam ba ma wani mai haƙƙi irin shi sallallahu alaihi wasallam in mun hida Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙi na farko daga cikin haƙoƙin annabinmu sallallahu alaihi wasallam kanmu shine yarda da risalar shi imani da shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya umarni ga masu imani a cikin suratul taghabun yace fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna Allah ce kai masu imani ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da shi ne abin bautan ku da gaskiya in dai kuna so ibada ku ta amfane ku duniya ku da lahira kan nan kuma ku yi imani da manzon da na aiko maku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nur shine hasken da na sabkon mashi shine alqur'ani kaga wannan muhalli shahid Allah ce ya imani da shi da haka imanin ka bai cika da Allah rabbul alamin sai ka da da risalar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam haƙƙi na biyu kanmu na annabin rahama sallallahu alaihi wasallam shine a waye gari mu so shi fiye da komi shi yasa Allah ya umarni da mu da cewa mu so shi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul ahzab Allah subhanahu wataala ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim shine yahi kowa cancanta na aso na a kare jinin shi a kare mutuncin shi a kare martabar shi sallallahu alaihi wasallam da kowa da dukkan masu imani da haka wannan ke nuna mana girman wannan bawan Allah da Allah ya aiko mu baicin shi shi kan kanshi ya ce cikin hadisi ingantacce wanda bukhari da muslim suka fitar da shi cikin hadisin anas dan malik annabin rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam ɗayan ku imanin shi bai kammala ya amfane shi duniya da lahira malamai ma suka ce kai an kore mai imani gawa ga wanda dole sai ya yarda da cewa annabin Allah sam shine mafi soyuwa gare shi da komai sai ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi ɗayan ku imanin shi bai cika sai ni na zamanto mafi soyuwa gare shi min waladihi daga ɗan shi iyan shi gaba ɗaya kai son annabin rahama sun sam yadda iyan da Allah Allah baka bai kare bai ce wa walidihi da baban da baba da mamma ai sai na hi son manzan Allah sam he da baba na he da mamma na za a ce mani mai imani bai kare ba sai ce kai ijmalan wannan su ajma'in da mutane gaba daya ai daga inda aka ce annabi sam to shikenan babu zancen a cewa kowa na kowance shikenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wata rana ai Umar dan Haddab ya dibe shi ya ce ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya ni din nan na hison ka da kowa sai ce sai dai mi sai dai raina raina na hiso kan nan kai sai Umar eh, sai Annabi Rahama yake ce mashi sallallahu alaihi wasallam ai Umar har yanzu imanin ka bai cika bai bai kammala ba da saura sai ce to na hison ka da kowa kai har da raina sai ce al'ani ya Umar yanzu kai imanin ka ya kammala yanzu za a kalga ka cikin masu imani cikakke dan haka dole sai mun so shi sallallahu alaihi wasallam he da komi haƙi na uku kan kanmu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yi mai salati da sallama Allah da kanshi yayi umarni Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah ya ce tabbas Allahu rabbus samawati wal ard da mala'ikun shi suna salati ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga umarni umarni ne Allah bada kai masu imani ku yi sallama ai ku yi salati kuma ku yi sallama ku miƙa waya ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam shine wannan lokacin ɗaya daga cikin sahabbai ya ce to mun sani Allah shi ya sai da yake maka salati mu kuma ya mana umarni sallama dai mun san sallama amma salatin nan ba mu sani ba sai kyale sai daga baya ce ina wanda ya mana salati hawa sahabbai na cewa to me yasa ka mai wannan tambaya ka diba cikin halin da ka sa shi dan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha daga nan sai Allah mai wahayin daga cikin sigogi na salati da za a mai zai ce ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sugogin suna da dama wanda dai suka inganta mutum yayi yayi daidai dan haka dai yana daga cikin haƙoƙin shi sallallahu alaihi wasallam gare mu shine mu mai salati shi kuma ladar da zaka samu na farko dai ibada ne domin Allah umarni na biyu kuma zaka samu horin cikin duniya da lahira da biyan bukatocinka da samun kwanciyar hankali duniya da lahira da samun ceton shi gobe kiyama gashi da falala da dama ta salati ga manzon Allah sam da annabi ya zana shi yasa daga cikin falalan ma yace duk wanda ya mana salati guda Allah zai mai goma al-imam nisa'i ya kawo hadisi yace duk wanda ya ma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ke gai Allah zai mai goma mala'iku su mai goma a goge mai zunubi goma wata ruwaya ma a daga darajar ka haso goma mala'iku su maka goma diba salati guda zai ja ma Allah ya ma goma mala'iku su ma goma a baka lada goma a goge maka zunubi goma a daga darajar ka haso goma kan na yin salati ga annabi sama hanya ce ta samun biyan bukata duk wanda ke da wata bukata ta nema a wajen Allah matsalar kasuwanci ne rishin arme rishin haihuwa rishin lahiya wani diploma yake so wani matsayi to ya zanki yawanta salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya gaida cewa hanya ce ta biyan bukata dan haka ya al ya ƴan uwa masu daraja ina cikin haƙoƙin shi sallallahu alaihi wasallam alaina shine mu zan mai salati da sallama a wayin da Allah ya umarni shi ma yayi umarni ga kuma mawadi cewa wurare da dama da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yace mu mai shi salati bai cin wannan daga cikin haƙoƙin shi kanmu shine ittiba'in shi ko ko in muhara da da'a gare shi sallallahu alaihi wasallam a wayin da Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa la tubtilu a'malakum Allah ce kai masu imani ku yi da'a ga Allah na ku bauta mai ba tare da shirka ba na haƙoƙin shi da ke kanku ku tashi ku kula da su ba tare da wasa ba na biyu ce kuma ku yi da'a ga annabin rahama sasam ai ku yi mai da'a cikin abin da ya muku umarni na haka kaga muhalli shahid ya ce wa ati'ur rasul sai ya ce wala tubtilu a'malakum kar ku yarda ku mi bata ayyukan da kuke aikatawa haka zalika annabin rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna aljanna dukan al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba sai wanda bai so kaga babban magana kowa ma cikin mu zai shiga aljanna annabi yace sallallahu alaihi wasallam sai da bai san shiga aljanna kaka a ce mutum bai son shiga aljanna ai ba karamin magana bane sai yace sahabbai suka ce to yaya kenan kila man ya aba ya rasulullah wane ne wannan wanda za a ce zo shiga aljanna gidan da ba a mutuwa gidan da babu tsuwa babu ciwo babu bakin ciki babu gida ne na jin daɗi na dindindin in an shiga ba a mutu shikenan wane ne bai son wannan daɗi wanda bai da wanda bai karewa sai ce man afa'ani wanda yi man da'a ka gari afa'atu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam yi mashi da'a sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya umarni dan haka shine ke son shiga aljanna yace wa man asani wanda kuma ya saba mani ya ƙi na cikin aƙidata cikin ibadata cikin tabi'o'ina cikin halayena cikin ladubba na ce ba ya bina tashi zai bi ko ko ta makiya na zai bi makiya addini na to shine aka ce zo shiga aljanna yace bai son shiga aljanna da haka haƙƙi ne babba na yi mashi da'a sallallahu alaihi wasallam kan nan daga cikin haƙoƙin shi kan shi ne ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam yi mai biya ko kuma bin shi ya zo aya daga cikin ayoyin alqur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah ce masu ya shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ga masu iman in dai tabbas kuna son Allah in qul in kuntum tuhibbuna Allah to fattabi'uni sharadi ku yi ku yi biyayya gare ni ku bi ni ku zo ku bi ni bin ku gare ni shi ke nuna da cewa kuna son Allah subhanahu wa ta'ala in kuka yi haka ya gafir lahu lakum Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa ya gafir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku kaga kenan yin bin annabi sallallahu na ja Allah soka bai cin Allah soka ya gafarta maka zunubanka wannan ke nuna ka ci nasara duniyarka da lahira haka zalika daga cikin haƙoƙin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kan shine al-iqtida'u bihi shine bin san shi inda ya taka mu taka ai cewa duk ibadar da zaka yi sallarka ne azuminka ne armanka ne haihuwarka ne mu'amalarka saye da saidawarka kasuwancinka duk abin da zaka yi zamanto akwai muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ciki bayan da za a yi ka bi kowa sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to shine da ke nuna da cewa ka yarda da manzantaka shi sallallahu alaihi wasallam kaga shi yasa da cikin sallah da Allah ya bashi sallah jibril ya nuna mai sallah da lokutanta sai ya hau minbari ya ce masa sahabbai sallu kama ra'aytumuni usalli sahabbai na ku yi sallah yanda ku ni kuke gani ina sallah kaga iktidai din shi kenan sai zo ranar haji haji guda a rayuwar sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma hajjatul wada sai ya ce khudhu anni manasikakum ya ku sahabbai na ko al'ummata ku ɗauki daga gare ni yadda ake aikin hajji ka gani dan ya nuna mana to haka rayuwar shi gaba ɗaya ba ka zamanto cikakken musulmi sai an waye gari duk a rayuwarka cinka da shanka da zamanka da hitanka da balaguronka da baccinka da komi naka a samu muhammadun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to shine wannan ke nuna ka yi imani da shi sallallahu alaihi wasallam amma da za ka yawan salat yawan ya bai shi sai a waye gari rayuwarka ta saba mai da annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar annabi to akwai matsala tabbas salatin ka na da amfani yaban ka ga annabi yana da amfani to amma akwai wata matsala ya kamata ka gyara shi cewa sallar ka ta zo yanda yake sallah azumin ka ya zo rayuwarka da armanka manzo Allah yana son matan shi yana kula da su ba mai wulakanta mata bane bai taushe haƙƙin mata yana nuna masu so da ƙamna da tausai ya kuma za mu ji tsoron Allah mata da dama suna kuka da mu rishin ba mu sa rayuwa annabin rahama sam a cikin a cikin gidajenmu za ka same mu ba mu da lokacin su ba mu ba su lokaci ba mu ba su haƙoƙin su ba haka annabin rahama yake ba sallallahu alaihi wasallam zo ka ga rayuwar shi a cikin gidan iyalin shi yanda yake nuna masu wata rana zai ce ma Aisha ta shi ai tserereniya yarinya karama ai shekara tara a ce ai ai tsereriya na da mutumin da ke shekara hamsin me yasa dan ya nuna mana wani bi hawan kake da su ya hel dukkan wannan dan a nuna mana menene rayuwa arme da annabi ya nuna mun shi yasa ya ce khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li li ahli kai mazaje wanda ya hiku alkhairi cikin mazaje shine wanda ya kula da iyalin shi ya yi ba su haƙi ya yi nuna masu da tausai da kamna da da kula sai ce ni kuma ni ne gaba ɗaya kakaf na hiku alkhairi a cikin iyalina kuma wallahi haka ne tun da Allah ya mazaje har tashin kiyama ba a taba samun ɗan namiji da ya nuna ma mace son so da kamna da tausai da karairaya irin annabin rahama muhammadun rasulillah sallallahu alaihi wasallam da haka haka ake so iktida bihi a cikin al'amuran mu gaba ɗaya shine sunnar shi sallallahu alaihi wasallam kan nan a ƙarshe yana daga cikin haƙoƙin annabin Allah sam kanmu shine abin da ake ce ma ta'azimuhu aw ta'azimu sha'anuhu wa tawqirihi shine girmama sha'anin annabi sam da girmama shi sallallahu alaihi wasallam a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sai Allah ya ce li tu'minu billahi cikin suratul fatay li tu'minu billahi wa rasuli sai ya ce wa tu'azziruhu ta'azirni shine a girmama addinin Allah a bashi nasara da saura wa tuwaqqiru muhalli shahid ku girmama manzon ku sallallahu alaihi wa sallam wa tusabbihuhu shine tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala bukuratan wa asila da haka wannan haƙƙin shi ne kan haƙƙi na ƙarshe shine son iyalin shi ƴan gidan shi matan shi da ɗiyan shi da jikokin su da jikokin shi irin su Hassan da Hussein irin su Fadima mu so su son shi son annabi ne sallallahu alaihi wa sallam girmama shi ne haka zalika sahabban shi mu so su mu ba su darajar su kan mu taba jinin su annabi rahama yake cewa sallallahu ina maku kashe ni ga sahabi ga sahabbaina ku bar aibanta su ku bar zagin su yace wallahi da ɗayan ku za a wayi gari yana da dukin abin ga Uhud na zahab shine na zinariya waɗansu mu mun je aikin haji da umra mun ga dukin Uhud wanda ke a Madina yana da cikin wuraren da ake kai mutane su ziyarta gashi da tsawo gashi da waɗi annabin rahma ya ce sallallahu alaihi wasallam a ce dukin Uhud naka ne an maida maka shi zinariya ka ɗauke shi gaba ɗaya ka yi sadaka fi sabilillah da shi ba ka barin komai sahabin annabi daga cikin sahabbai sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki misali mudu mudu shine ɗayan hudu na tiya yan karbe tiya kenan mai ɗauki ɗayan hudu na tiya ya zo ya bada shi sadaka na haci ko na masara shi sahabin ya bada rabin tiya mu ma ɗauki rabin tiya na, na, sadaka na, na haci shi kai kuma ka, ka bada sadaka na uhudu dukin uhudu annabi yake san ba za ka samun ladar sahabi na da ya bada wannan rabin tiya ko kuma ɗayan hudu na tiya na hatsi dan mi dan girman sahabbai dan darajar su shi yasa daga inda ka da annabi annabawan Allah da manzannin Allah to ba wasu masu daraja irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rijalun wanda Allah ubangiji ce musu mazaje mazaje cikin akida mazaje cikin riko da sunna mazaje cikin ibada mazaje cikin mu'amalolin su da da akhlaq din su da tabiyoyin su mazaje cikin son junan su da tausayi da taimaka ma addinin Allah dan haka mu so su son su son annabi ne son su son Allah ne riko ne da addini wannan shine a takaice bayani bisa kan wannan haƙi amma ku ya ni zan dan yi resume kaɗan an faransai don saboda akwai mabukata daga cikin intellectual da ke son irin wannan maudu donc d'une façon très ramassée aujourd'hui on a parlé sur les droits du prophète paix salut sur lui certes le prophète a beaucoup de droits sur nous comme les autres les autres euh, comment on appelle ça messagers et prophètes ont des droits sur nous parmi les droits bien entendu c'est les désaimer c'est aussi essayer d'attester la véracité de ce qu'ils ont amené comme prophétie et en même temps savoir qu'ils sont les meilleurs gens les prophètes et les messagers sont les meilleurs gens dans toute l'humanité. Et aussi, parmi leurs droits, essayer d'accepter que parmi eux, bien entendu, il y a ceux qui sont plus importants que les autres. Maintenant, le prophète, paix salut sur lui, a aussi des droits sur nous en tant que musulmans. Le premier droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'attester la véracité de, la, de, sa prophétie. Autrement dit, croire à sa prophétie, paix et salut sur lui, comme Allah nous a ordonné. Oh vous les croyants, croyez à Allah et à son messager et à la lumière que j'ai descendue. La lumière là, c'est quoi C'est le Coran. Deuxième droit du prophète, paix et salut sur lui, c'est quoi C'est bien entendu de lui faire salat essayer de lui faire le salut comme Allah a ordonné aux croyants. Allah a dit, Allah satisfait le salut au prophète et ses anges. Oh vous qui avez cru, faites le salut au prophète paix et salut sur lui. Le prophète d'Allah a dit que tout celui qui me fait un seul salut, Allah lui ferait dix. Aussi parmi les bienfaits du salut au prophète paix et salut sur lui, si on fait un seul salut au prophète d'Allah, Allah nous fait dix. Allah, les anges d'Allah nous font dix. Et aussi, Allah nous inscrit dix bonnes actions, il nous, il nous efface dix mauvaises actions, il nous rehausse de dix bons degrés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, nous donne une porte pour avoir bien entendu accès à ses bienfaits. Aussi, parmi les droits du prophète, paix et salut celui, c'est de l'aimer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de l'aimer. Et le prophète d'Allah a dit que aucun de vous, aux croyants, n'aurait la foi complète jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son, son, enfant, plus que son père et plus que toute l'humanité. Donc si on veut vraiment savoir qu'on aime le prophète, on voit comment on l'aime. On doit l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos enfants, nos femmes, nos parents, plus que tout le monde. Aussi parmi ces droits, bien entendu, essayez de l'obéir. L'obéissance totale au prophète et salut sur lui car c'est Allah qui l'a ordonné. Et le prophète lui-même a dit que personne ne peut rentrer, tout le monde va rentrer dans le paradis sauf celui qui ne veut pas. Toute ma communauté rentrera dans le paradis sauf celui qui ne veut pas. Alors les Sahaba ont dit qui celui-là n'aime pas rentrer dans le paradis. Il a dit celui qui m'obéit rentre dans le paradis. Et celui qui ne m'obéit pas, c'est celui-là qui ne veut pas rentrer dans le paradis. Autrement dit, la condition sine qua non pour rentrer dans le paradis, c'est l'obéissance au prophète et salut sur lui. Parmi aussi ces droits, essayez de le suivre. Et Tiba, aussi, parmi ça aussi, il y a ce qu'on appelle suivre ses pas. C'est pas dans, sa, dans son idéologie, dans ses bienfaits, dans ses actions, dans sa prière, dans tout ce qu'il a fait le prophète, paix salut sur lui, c'est son prendre droit sur nous de le suivre. Et aussi parmi ses droits, bien entendu, essayez de l'aimer, essayez de connaître son importance dans notre vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Et enfin, aimer sa famille, ses femmes, ses enfants, ses petits-fils, comme Hassan Hussein, comme Fatima, tout ça là, sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de les aimer, et surtout ses sahaba. On doit aimer les compagnons du prophète paix salut sur lui, car les aimer, c'est aimer le prophète paix salut sur lui, et en même temps les aimer, c'est suivre les chemins du bonheur de ce monde et à l'au-delà. Ina roƙon Allah gafarta mu zanuban, Allah ruwa mu asiri a duniya, ya ruwa mu asiri ranar mutuwa, ya ruwa mu asiri ranar wankan gawa, rayuwar kabari ta ɗaruruwan shekaru da ke jiran mu. ya Allah ka sa mu yi ta cikin aminci ya Allah ka sa kabar mai zaman to raudun min riyadil janna Allah ka kare mu daga kabarin mu kai zaman to kwazazzabo daga cikin kwazazzaban wutar jahannama Allah ka sa ibadar da muka yi ta amfane mu a duniya ta amfane mu ranar mutuwa da rayuwar kabari da ke jiran mu Allah ka sa ibadar mu ta kare mu daga azabar kabari ya Allah ka sa ibadar mu ta hidda mu kewa a cikin kabari Allah in mun tashi ka sa mu cikin bayinka da zaka ba littafin su a hannun dama Allah ka sa ibadar mu ta rinjaye zunubin wajen awon aiki saman siradiya mai tausayi da rahama ka sa in mun hau mu wuce salim alima shiga aljanna Allah ka tsare mu kan mu gangare cikin wutar jahannama ya Allah kai gafara da shin kai da rahama ga iyayen da suka haife da yan uwan mu da malaman mu da dukkan musulmai gaba daya akwai cikin daga cikin yan uwan da ake ce ma sani idi magaji wanda ke tarne wanda ya yi shugabanci da saura dai muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta mu dan uwa ne mai son addini muna roƙon Allah gafarta mu haka zalika da kuma yan daka wanda yake kusan sarki shi ma wannan satin ya rasu muna roƙon Allah gafarta musu gaba daya da dukkan musulman da suka rasu Allah musu gafara Allah musu rahama Allah ya ji kansu Allah karbi bakuncin su Allah ya he musu dukkan kurakuran su ibadodin da suka yi Allah karba Allah ubangiji ka tada mu da su da mu da su gaba daya cikin aljanna ya Allah ka sa mu ƴaƴan mu albarka ya Allah ka sa mu ƴaƴan musulmai albarka ya Allah ka shaida ƴaƴan musulmai mazan su da matan su Allah ka sa ‘ya'yanmu su amfane mu duniya mu da lahira Allah muna roƙonka mazan da ba su da aure da matan da ba su da aure ka ba su abokan zama masu albarka wanda sun yi arman ba su da aya Allah ka ba su ya masu albarka Allah ka sa albarka cikin kasuwancin mu ɗan kaso mu manyan su da ɗan ƙanana Allah ka sa mu kasuwancin su albarka wanda suka kare Allah ka ɗora wanda kaso ta mutu Allah ka raya masu jin daɗin kasuwa Allah ka sa su ji daɗin ta wanda ba su da jari Allah ka ba su jari mai albarka ya Allah ka taimaka ma jihar mu ta maraɗi ka maido mata hada-hadar kasuwancinta Allah gaba ɗaya Nijar ka maido mu hada-hadar kasuwanci Allah ka hidda mu ƙasar mu dangin talauci Allah ka sa mu damunan mu albarka ya Allah akwai bayi daga cikin bayinka da ke baran addu'a gare mu a wannan rana a wannan lokaci mai albarka ka san su ka san bukatocin Allah kai ke biya Allah ka biya mu kowa bukatar shi ta alkhair Allah ka biya mu kowa bukatar shi ta alkhair wanda ba su da lahiya gida ko asibiti Allah ka ba su lahiya yan uwan da ke gidan kaso Allah ka musu agaji ya Allah ka taimaka ma shugabanninmu gaba su tun daga sama har ƙasa ga abin da zai zama to alkhairi gare mu ga addinin mu ga ci gaban ƙasar mu so jawo mu Allah ka agaza musu Allah ka taimaka musu Allah ka rika musu Allah ka ba su ƙarfin gwiya Allah ubangiji ka taimaka musu wanda ka kaddarta rasuwa cikin su musulmai Allah ka masu rahama wanda suka bar mata da iya Allah ka kula wanda ke wurin daga Allah ka tsare su wanda suka jimu Allah ka ba su lahiya wanda suka bace Allah ka maido musu ya Allah ka kare mu daga masharranta Allah ka maida masu makircin su Allah ubangiji ka kaskantar da su Allah ka karya su ya azizu ya qawi ya man lahu junudus samawati wal ard Allahumma alayka bihim Allahumma fa innahum la yu'jizunaka ya azizu ya qawi ya sami'ad du'a Allah ka biya mu kowa bukatar shi ta alkhair subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah